بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a wannan rana ta Asabar 29 ga watan Jumada Sani shekara ta 1447 wanda ya daidai 20 ga watan Disamba 2025 miladiya. A wannan majalisi namu da muka saba mana karatu cikin littafin Umratul Ahkam fi ma'alim al-halal wal haram an khairul anam Muhammad alaihi salatu wassalam mimma tafaqa alaihi shaykhan al-Bukhari wa Muslim. wallafan abu muhammad abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi a wancan sati cinye don allah mun gama da babin sallah baki ɗaya a so mun gama da ɗaya daga cikin rukunai manya jigajigai wanda in bayan kalmatin shahada to babu rukunin da ya kai rukunin sallah yanzu kuma insha Allah malam ya ƙara shigar da mu zuwa ga za mu shiga wani sabon rukuni shi ne rukunin zakka za mu shiga kitabun zakati yadda muka kare kitabun salati lafiya Allah ta'ala ya mana tawfiki ya iyawan mu Allah ta'ala ya mana tawfiki ma a wannan babi wannan kitabun baki da malaci kitabun zakat an Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب قالت كتاب زكاة لتاكد زكاه an abdullahi bin abbasin hadisi daga abdullahi dan abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mu'adu bin jabal a lokacin da ya aike shi zuwa ga yaman ya ce lalle kai din za ka tafi zuwa wurin wasu mutane wanda ahalul kitabi ne su to idan ka tafi wajensu kai wato gayyace su zuwa ga shaida da babu an bauta da gaskiya sai allah kuma lalle annabi muhammadu manzon allah ne idan sun sallama maka da abin da ka faɗa musu to ka labarta musu kuma cewa Allah ta'ala ya fallanta muku salloli guda biyar a rana da yini in suka sallama maka to kuma ka ƙara labarta musu cewa Allah ya fallanta a gare ku sadaka wacce za a daga karɓa daga mawadatan cikinku ana mai da ita zuwa ga wato talakawan cikinku in sun sallama maka haka to ka guji wato dukiyoyinsu masu girma masu karamci a wajen su karkata ba musu dukiyoyinsu ka ji tsoron addu'a na wanda aka zalunta domin ita addu'an wanda aka zalunta tsakaninta da ubangiji ba ta da wato shamaki wannan da wannan hadisi ne malam ya fara buɗe mana wannan babi wanda hadisi ne wanda ya tattaro abubuwa da yawa ba kawai ba zakka ba to sannan kuma ya kuma dace dama amma amma buɗe da wannan hadisi saboda abinda wato yake ɗauke da shi na wato fa'idodin zakan ita kanta galibi abinda yake da da muhimmanci shine a fara faɗa maka abinda zaka shiga ciki in littafi ne in wani bayani ne na karatu a fara gaya maka maka kamar definition na abin a gaya maka wasu daga cikin hasa'is wasu kaman features na abin sannan kuma a gaya maka wasu daga cikin fa'idoji benefits na abin to duka wannan ko dai a ƙarara ko kuma abin da aka iya ana ana iya hararowa malam Allah ta'ala ya mishi tawfiki da ya fara da wannan hadisi kwarai daga sai kafin ya shiga gundarin dokoki a tunda zamu shiga magana ne akan zakka babu laifi mu dan faɗi wasu abubuwa akalla wanda za su amfane mu game da ita zakka din tun daga ita mai cice ita sannan kuma sai mu ci gaba mu shiga wannan hadisi mu karasa ragowar fa'idojin abu na farko da ya kamata a sani shi ne lafazin zakka lafazin zakka wani lafazi na shari'a lafazi ne da a wato akwai bambanci tsakanin sadaka da zakka da da kyauta in aka ce ita zakka shine abin da za a karba ko kana so ko baka so dai sai ka bayar inda kana kai imani da Allah da ran karshe za a karba kuma dattin abin da wato dattin dukiyanka ne za ka dauka ka bayar saboda haka yayin da ka ɗauki zakka ka je ka ba wani wanda yake ya cancanta daga zakka sai dai a yabe ka wajen kayi kayi ibada amma ba za ka yi wani kafafa ka ce wai kai yanzu ka yi ma wani wato wannan talaka wani babban abu wadan hakkinsa ne ubangiji ya sanya a cikin dukiyar ka sai ka ɗauka ka ba shi ita kuma sadaka galibi wato za ka ɗauka ne ka ba wani wanda yake kawai lada kake nema ka za ka ɗauka ka ba shi kuna da alaka ko ba kuna da alaka za ka dauka ka bashi ita kuma kyauta kana neman wato ya ji daɗi ne kana neman kuma aka ƙara danƙon zumunta ne za ka ɗauka ka bashi kyauta wannan shine galibin abin da ya bamu tsakanin waɗannan abubuwa guda uku duk da ne na shari'a wani lokaci aka yi amfani da sadaka ana nufin duka kyautan da kuma da kuma wato zakkan ma baki da su shiga ci kamar da Allah ta'ala ke cewa khudh fi amwalihim وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ونبأتي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أو تزكيهم بها wannan kaga wato Allah ta'ala ya kira ta da sadaka a wannan a wannan aya ya kira ta da sadaka karara ita zakka a yare tana nufin tsarkakewa tana nufin kuma wato dadin hauhawa wannan ta ce ma'ana na zakka a yare tana nufin at-tahara sannan tana nufin annama at-tahara shine wato tsarki tsarki da mutum zai samu yayin da ya yi wato ya ba da zakka daban kamar da na faɗa dukiyoyin da muke ta'amuli da su da ubangiji ya ba mu ba ka rasa wasu abubuwa da muka gaza to in muka bayar wannan daudan ne muka wato kafaran daudan da muka yi wasu kurakurai da muka yi sai muka bayar da ita shi yasa da Allah ya ce manzo Allah wato ka karba sai ce tutahhirukum ita zakkan za ta tsarkake su za ta tsarkake su daga wato zunubansu wannan shine fasara farko sai kuma ya ƙara cewa ta zakihim biha wannan duka an sami at-tahliya da at-tahliya at-tahliya shine tsarkakewa ka tsarkake jiki wato jikinka daga daga zunubi da kuma abinda ake so kuma shine kuma kai kuma ka ƙara wato samun wani wani ƙarin daraja shine wato zakihim biha shi wacce a taskiya da ake magana shine tunamihi matarfa'uhum biha kai ba za na yayin da ka karbi wato sadaka wannan sadaka da ke hannunsu ita sadakan za ta tsarkake su za ta tsarkake su ko kuma za ka tsarkake su ta yadda in ka karba wannan ka karbi abin da ke ausafun nasu ne wato dauda ce daga cikin abin da suka je suka jawo ma kansu to ita kuma wato zakihin biha shine malamai suke cewa ay tarfa'uhum wa tunamihim biha wato za ka ɗauki wannan abin wannan za ta zama ta tsarkake su ta ƙara masu wani kyakkyawan hali baki daya ta samu musu da wani wato takawa shi yasa a wata aya Allah ta'ala da yake siffanta halin mumulai sai ya faɗi cewa waɗanda a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi sananne lisa'id wal mahrum ya faɗi wannan duka malamai suna huta ta wajen zakka da kuma wajen sadaka baki ɗaya saboda haka wannan shine ma'anan zakka at-taharatu wannan ma amma aka faɗi zakka a yare na shari'a wannan ita ce haƙiƙa shar'iyya kai kuma da kusa ne sallah sallah ita ba a babanta addu'a amma mu a shari'a yanzu aka ce sallah abinda ake nufi da ita shine wannan sallar da muke yi mu fara da tsayuwa mai ruku'i mai sujada mai tahiya to ita zakka abinda ake nufi da zakka shine wato ka bauta ma Allah ta hanyar fitar da wani dukiya wata dukiya wacce take da wata kaso keɓantacciya zuwa ga wasu mutane keɓantattu wannan ita ce zakka in ka ce wata dukiya wato dukiyar da wato Allah ta'ala ya baka keɓantacce wato sai ya kai nisabi sai ya kai adadin abin da yasa abin da zaka fitar in dukiya ne wacce take bukatar shekara to shekara in dukiya ce wacce take bukatar girbi to girbi da ka girbi girbe shi kenan ka bada ka bada hakkin wannan wannan wato abin da ke a kanka sannan kuma a wanda shari'a ta mishi gwargwado na musamman wannan shi ne daidai nisabi da muke faɗa sannan kuma in ka tashi ba wai zaka ba wanda kaga dama ne ba zaka je ka ba wata ta'ifa ce muayyana za ka ji ka ba wasu mutane ajujuwa mutane da ubangiji ya zana su ya zana su ajujuwa guda takwas wa'annan su ko ake ba mutum ba shi zuwa ya je ya je dauka ya ba wasu wanda suke ba suka fita daga wannan ajujuwa wannan ita ce zakka a shari'a at-ta'abbud lillahi ta'ala bi ikhraj juz'in maliyyin wajib muqaddar bi shar li ta'ifatin mu'ayyana wannan ita ce abinda malamai ke kiranta ke kiranta zakka to shine malam anan ya ya kawo mana hadisi na farko wanda yake magana akan ita wannan zakka din wanda ya bude mana shine hadisin Abdullahi dan Abbas wannan hadisi hadisi ne da Shaykhan Bukhari da Muslim suka fitar da shi da wasu su ana fitar da shi ta hanyar Yahya ibn Abdullah ibn Saifi daga Abu Ma'bad Nafi' Maula ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas wani lokaci Abdullahi dan Abbas ya ce daga Mu'adh bin Jabal wani lokaci kuma ya ce bai bada ce daga Mu'adh bin Jabal sai dai ya ce daga Mu'adh mazalla ya aika Mu'adh kawai wanda wannan duka babu wani babu wani babu wata matsala sahabi sahabi ko da mun tabbatar cewa hadisin ba wai ya ji ne baka da baka daga manzo Allah ba indai sai ta bashi sahabin ne to mun san cewa ya ji ne daga wajen sahabi dan uwansa to kuma tunda an san cewa wato hadisi yana kai kawo tsakanin sahabbai duka to wannan babu tantama ba za ka tsaya kana cewa kana tantaban wannan hadisin ko abutace ne ko abutace ba saboda sahaba kulluhum udud sahabbai dukan su adalai ne saboda ubangiji ya riga ya tsarkake su saboda haka wani lokaci shi sa imamu muslim shi ya kawo wannan wani lokaci sai ya ruwaito ta hanyar wakili zara'ar wa'asi sai kawo hadisin ya ce mu'adh ne ya gaya masa shi abdullahi ta abbas wani lokaci kuma sai bai ce mu'adh ne ya gaya masa ba sai kawai ya saki ma hadisin baki da wannan ana kirshi marasilu sahaba wanda babu wata matsala a wajen malaman hadisi ga wanda ya ya san wato abinda malamai ke yi kawai dai inda ake dan matsala shi tabi'i tabi'i ya bada labarin wani abin da bai gani ba yanzu kamar hadisin da Aisha take bayarwa hadisin da Imam Bukhari ya buɗe da shi na farko abin da aka fara yi manzo Allah da wahayi shine ar-ru'ya salihah kaga ai bata ga wannan ba lokacin ba ta da wayo to ko dai manzo Allah ya bata labari ko ta ko a wajen wani wanda a cikin hadisin ma akwai karina cewa manzo Allah ya bata labari dan ana cikin tafiya zaka ga inda ta ji ta alamun ta cewa ta ji ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan su ake kiran shi marasilul sahaba ko da sun bus cewa ga wanda ya ga musu wani ana karba amma tabi'i shi kuma kamar su manyan tabi'ai sa'id ibn musayyib sai manzo Allah ya faɗa to wannan galibi ana tsaya ana dubawa tukuna musamman su ba da labarin afwan su ba da labarin wani abu zuwa ga wani sahabi su ba da wani labari wanda su asan ba su halarci wannan lokacin ba kamar wani tabi'i wanda wanda kawai da bayan mazala ne aka haife shi ya zo yana ba da labarin abin da ya faru farkon musulunci to wannan za a ce aka yi na ka je ka gani ai baka halarci baka halarci kisan ba ba za a karba ba to malamai shi kashi wannan akwai yadda suke mu'amala da shi idan wani lokaci idan yana ba da labarin wani wanda ya lissafce shi ne kamar mu ce urwa urwa ibn zubair kasan ɗa ne yake ga aisha ɗan asma'u ne so wani lokaci in ya ba da labarin abin da ya aisha ta ta wani labari tsakaninsu da maza Allah tun kafin ma shi a haife shi wasu daga cikin malamai sai su ce a ba su karba ba saboda wannan al-isnadul mu'allad yana inda ya ce daga aisha da sai a karba amma ya ce yanzu ya labari yana cikin gaba kai shi ne ba san ya kai mashi ba da wani lokaci malamai suna lura suna gani idan urwa ya ce daga aisha ta yi kaza to dama ba za ta bashi labari za ta bashi labari kamar nafi' maula ibn umar ya ce ibnu umar yayi wani abu tun lokacin manzo Allah shi bai ga wannan ba lokacin ba da ba kuma galibi an san cewa hadisi Abdullahi Umar ya biya hadda ce wanda ba shi labari in ba shi ba wannan shi ma wani lokaci wasu daga cikin malamai suna suna suna wato wato sanya shi ya zama jawo daga farfara ya dan tsallake gada inda dai ba ake ta cewa shine wanda shi ba san shi da ya da mai da cewa wannan mutumi ba yanzu yana ba da labarin wani abu da tanka a haife shi ma abin ya faru to malaman hadisi ba sa karba almuhim dai nan da Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas yake cewa mazala ya aika mu'adh bin jabal wannan babu wani matsala a ciki ko da muqaddara a lokacin shi bai halarci lokacin ba saboda mu ko dai kai tsaye ya ji wani daga wani ma'azu ne ko daga wajen wani ma'azu kuma shi ma sahabin ne wanda wannan duka babu wata matsala insha Allah ta'ala a maza Allah yake ce Abdullahi ibn Abbas yake cewa maza Allah lokacin da ya aiki Mu'adh bin Jabal zuwa ga Yaman Mu'adh bin Jabal kamar yadda muka sha faɗa yaro ne a lokacin a dudu har bayan rasu maza Allah ma lokacin wato khalifancin Sayyidina Umar san da ya rasu ma'azul jabal bai wuce shekara annabi isa ba tashi da wani abu ya rasu ba za ka duba ka gani kusan shekara sa nawa ne a zan lokaci ba za Allah ga matsayin sa a wajen ga matsayin ma'azul jabal wajen mazan Allah a yaro ne karami kwarai da gaske amma tare da kaga ana aikan shi zuwa ga wasu al'umma ba wanda suke basu ma san musulunci baki daya saboda yanda manzo Allah ya yarda da shi malamai suka ce wannan ishara ne zuwa ga cewa wato ya kamata yayin da za a yi za a aike aike na tada'awa to a kirda dan wanda ake ji cewa zai iya amsa wannan muhimmi muhimma din wannan wato mission da aka bashi wannan wato wani nauyi da aka bashi wa san zai iya saukewa ko da ku yaro ne karami dan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ya je ya aika Mu'adh bin Jabal zuwa ga gari garin ma ba ma wato na wanda suke kafirai kawai kawai ba a zuwa ga ahlul kitabi ahlul kitabi suna da ilimi suna yanda suke manzo Allah a Madina su ma suna jefa matsala kalubale su ma suna suna jefa mashi kalubale tabbas Allah ta'ala jidda aka ya yadda ya aika Mu'adh bin Jabal wanda wannan yana nuna maka girman sha'anin Mu'adh bin Jabal a wannan addini malamai suna cewa a wannan al'umma shine yafi kowa sanin ilimin halal da haram to kaga wannan yana nuna maka girman sha'anin Mu'adh bin Jabal da kuma yanayin dace da tawfiki da yasa manzo Allah ya aike shi sai yake cewa innaka sata'ati qauman ahli kitabin yace zaka je wajen wasu mutane su mutanen nan sai ya faɗi sufar su ma'arifa ne ahli kitabin mudaf wa mudaf ilayhi yazo bayan na kira a wannan ana maka bayanin su waye ahli kitabin saboda haka wannan kamar a sifa ce ta su wa'annan mutane ne daga cikin sifan wa'annan mutane su mazowa littafi ne an ba su littafi makaranta littafi ne saboda haka ka shirya fadan shi da maza Allah ya ana cewa za ku je wajen wasu za ka je wajen wasu mutane ahli kitabi malamai sun yi hujja da wannan gaba da wannan hadisi wajen cewa ya kamata mai da'awa yayin da zai je ya yi da'awa a wani gari to kuma ya san halin waɗanda zai je ya kira su mazala anan sai ya ce za ka je wajen wasu mutane ne ahalul kitabi wato yana tana mushi cewa ka fasar su suwa kake hudda wato dole ya ƙara shiryawa in ma ya shirya ya ƙara kuma shiryawa wanda suka ce fihi dalilu ala annahu yanbaghi ala da'iyati an yakuna aliman bi halil qaumi alladhi alladhina yuridu an yad'uhum yace ya kamata ya san halin waɗanda zai je je ce zai kiraye su kar ya je haka nan kawai ya je bai san irin yanayin mutanen ba ya ce zai kiraye su watakila kuma ya je ya ga suna da wasu kalubale da shi ba zai iya ba su wato wannan maganin ba mukaddara yanzu zaka tafi dutsen ma wani jama'a dutsen ma su yan kurare ne ba su da wani yawa kawai dai ana dai cewa dutsen ma din ne kar bata mutane daga rusu eh mukaddara da za a samu wata kauye nan za a samu wani kauye wanda suke su su duk sun karɓi wannan da'awar misali ko a ce ga su nan sun gungu haka da yan tatsiniya ne a wajen haka a wurin sun zo sun yi wani gida haka aka ce za a ja musu wa'azi yadda yadda shi ibn abbas ya je ma khawarij wa'azi to kaga sai ka san menene zaka je ka gani me wanda makamai zaka dauka ka je ka sa ka je ka musu shubha sai ka shi ka hada har ka je ka zo kana gaya musu wasu wasu hadisai kaga su ba sai hadisai ba hadisai zai musu amfanin mene da su ba sai da ba sai kai ba sai ka je ka gaya musu tsayen shubuhoyin da su ma su trust ko su tuba ka ɗaya musu da hujja ko kuma su yi tuba kuma su mutu da da wato mummunar aƙidansu sannan kuma a wannan gaba malamai suka ƙara cewa kuma wannan kuma yana ƙara nuni zuwa ga cewa wato dole a samu a cikin wannan al'umma ya zama ana ana ana kai samami zuwa garuruwa ba kawai mu zo mu zauna haka nan kawai sai da a birni ba jama'a ba san zuwa ƙauye to kaga ba aka ce za a je za a je ana kashe mame zuwa ƙauye to dole fa ba wai kawai dai masu da'awa ne ba ba mutum kai je har na kafa ya ce masu da'awa ba ku san da'awa sai dai birni sai dai kaza sai dai kaza ba za ku je ƙauye ba a wani waje sai fa an tsallaka da kwale-kwale wani sai sai ya je ya kwana zai bar iyalansa yanzu galibi Najeriya muna rayuwa ne da da da da ci ma na rana rana ko na sati sati ko na kwana uku uku da wuya ne a samu da zai wata daya to da kan zaka je ka ce wai malami wai ustazu wai kai bi wai bi yasa sai da ku zo ku da mutane to ai ka sai ku zo ku hada mushi yan kudade sai tsallaka eh ce ku ku ce to ku kaje can duk dan abu da ka samu ce maka da ka samu a gidanka dai dai ruwa dai zaki za a biya mu a je a musu da'awa an sai mushi kaza an sai mushi kaza an sai mushi dan abun hawa ta kuma sai mushi a zo ana mushi wani guri idan zai zo ai aiki zai je muku ba wai aiki da za a yi dan kowa kowa da kowa ba an zo a ce ai ba ni mushi sai mushi kaza ba ko kuma a zo an sai mushi gaba sai ya ɗauki shi hoto inda ya ziyaza ke yi za ku ba da kuma sai kun ɗauka sai kun ɗauke ni hoto ai kaga abu akwai tozarta na ga dama sai ce ba zan je ba tunda dai in ban je da awan ba ba laifi na ne ɗaya ba kowa ba Allah sai ya tada shi masu kuɗi ubangiji ta da su sannan kuma mu ma ɗalibai da muke karanta kuma sai Allah ya tada mu haka wato shi nauyin ba na mutum ɗaya ne ba almuhim dai wanda malamai suna cewa dole sai mutum ya tafi wato dole a ci wannan al'umma mu tare da wasu mutane wanda za su rika zuwa suna wato yin da'awa ko da kuwa wannan zai bayi ya zama ba zai yi mu je bi da'awan ba sai mu yi kungiya wannan malamai suka ce wannan ya halta a yi kungiya a matsayin muna yin ta'awuni alal birri wa taqwa ba ba ta'awuni alal ismi wal udwan ba kusa kungiyoyi iri kungiya iri biyu ne akwai kungiyar da za a yi gina ta za a wasu sharadai haka wanda za ta nemi ta zama addini wannan ko kungiyar addini ce ko kungiyar siyasa ce mutakar za a ce to wannan ita aqida ce wannan kungiyar ai mu wannan kungiyar ta mu aqida ce wannan fatin ta mu ta aqida ce duk wanda ya sauka to ya sauka ya yi wani babban zunubi kuma za a yi rigima duk wanda ya sauka yanzu yanzu ba wai kana rigima ne da wai ya dace rigima da shi ko bai dace rigima da shi ba yanzu kana rigima da shi ne saboda shi abokin hamayya ku ya ki aqidace a kungiyance to wannan ko kungiya ce kungiyanci ne ake kiran shi wannan hizbiyya sunanta wannan haram ne addinin musulunci na ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an haka muna da mu mai da addini ya zama wato jama'a jama'a kenan wannan haramun ne amma mu rai mu yi kungiya saboda mu raba mu kan mu aiki mu ce to kai je ka taba can bangaren kai je ka taba can bangaren a ce ba za ba zai yi mu kawai mu rika ganin mutane ba ki suna tsallaka mana gari ba sai dai ku zo da kun zo ku ba mu ID card ɗin ku mu gani ku daga wani ina kuke shi kenan sai muka tare muka yi kungiya muka yi ID card muka kaza a muka ce a muka ce za mu kungiya a haka mu je mu rika yin da'awa mu raba mu kanmu aiki wani akwai bangaren yan yan auqaf ne za su rike wani bangaren da'awa za su rike wani za su rike wanda bangaren charity foundation ne na jin kai da sauransu wannan ba wani abu da zai zai je sa wani abu ya zama bid'a wanda ya ce shi ma wani abu ya zama bid'a to sai dai shi ne ya ya zama bid'a din shine shine zai kawo bid'a a cikin addini dan an yi kungiya irin wannan yanayi ba za ka ce an yi an yi laifi ba abin da yake ba daidai ba shine kawai ka zo ka ce wai kai kungiyar ka in ta tsine ba wani to ya tsino a wannan mambarin da mu namu da can kungiyar izala suna faɗin wannan yace duk wanda kungiyar izala a wannan jiro ta tsine mishi shikenan ya bani ya lalace a ba wannan ai ba ba kafi ya kawo shi ba wanda tsabagen azifa ce tsabagen kawai wato tsafin addini ne kawo ka ba wai ilimi ba masu faɗa haka kakku zamanin wai wani ilimi ne suka taka ba wani ilimi suka taka kawai wato irin cika baki ne kawai kuma mutum ya faɗa abin da yake so ya faɗa amma ba wai magana ce ta ilimi ba kawai ka ce wai kungiyar kun ta tsine bari ya tsine ko in ta mishi mishi ya balbalce ya balbalce ta ina ai ba ku da dama ku tsine ba wani sai yayin da ubangiji sai inda haƙƙi inda haƙƙi ne kuka ce shi dan bid'a ne shikenan ita kanta wannan da'awan da kuka ita ma kanta ta zama bid'a in kun ce kuna yaƙi da bid'a ne kuka ce kuma wai wannan duro din naku da kuke hawa in aka tsine ma wani ya tsinu ya balbalce ita kanta wannan ita kanta kungiyanci sunan ta ita kanta bid'a ce a cikin addini ubangiji ya riga ya hana mu raba raba addini a ayoyin qur'ani sun yi magana akan cewa babu laifi idan an sami dama ana iya zuwa wato jama'un mu ba dole sai da kuma ba Allah ta'ala na cewa wa ma kana al-mu'minu yafiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu litafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim wa la'allahum yahdharun la'allahum yahdharun to kaga wannan yana nuna maka idan mun yi a jami'un muka yi kawai rijista wannan wani abu zamani in muka ce za mu yi rijista ko za mu yi kaza ko za mu kawo wasu ka'idoji in ka'idoji ne na gudanarwa wannan babu laifi da bayan da bayan da za a yi ka tara mutane guda goma ka ce ba za ku musu yan ka'idoji ba da gudanarwa ba to amma ba ka'idoji wanda zai jawo kuma ya zama araba addini ba ka araba addini kar karkarin cewa shi wanda yake ba izala yake ba shi kuma shi ya shiga uku za ku tsane shi a garin za ku dinga duk mushi makirci iri iri kamar da aka rika yi ina galibi na ka kawo yana saboda mu mu muna danganta kanmu zuwa gare ta ban cika san kawo wani wanda yake ba mu ba tunda mu ma ga laifin namu kale kale dan an shayi a baya wani kawai zai fito yana da'awa yana da'awa kawai saboda shi ba sha shi ba ya cikin kungiya kawai sai wasu tunannu su haɗe mishi kai su yan kungiya su yan kungiyanci su yi tarjima da shi kuma sai sun kai shi ƙasa to wannan ita kanta bid'a ce wannan kawai ka dinga rigima da mutum saboda bai shi kungiyar kamar sai dan me kungiyar addini ce in ta zama addini ko shikenan sai a sauke ta ita ma me bambanci kullum mu zo mu ce za mu ba da kiyaye zalla ba ka zo kai wata wala kake sai izala zalla ba in aka ci kaga aka fara haka saboda izala ba da ma saboda alheranta ne shakka ba Najeriya izala ta yi alheri kwarai da gaske wajen yawo kwararo kwararo da kuma wajen a tabbatar da wasu sunnoni na gani na gani wato na zahiri na za hijabi wani abu ne sananne sa hijabi wani abu ne da kafin zuwan izala kusan abu ne da dan sauki amma kokarin da suka kuma ya sa ko an samu wannan da kuma kokarin kai suna ko ina to wannan an yi an yi kokari kwarai da gaske kamar da malaman mu ke cewa sai dai musulmi zai ce wai ba zai amfana da su ba da an amfana da su amma kuma wannan ba shi ke ne kuma ba za ka ba juna gyara ba za ka yi wasu yan yan kurakurai za ka ga dole a yi mutane gyara domin za ku ga wani lokaci an ninka samu wasu garuruwa kawai sai su timin a jesu wani wani particular scholar ko preacher kawai sai ya zama an hana shirwan gaban hannu da abin shi wasu abubuwa iri-iri a kaduna nan za ka ga akwai nan ma karmu ne na san akwai wani misalan ba sai na kawo ba amma dai a kaduna in a zariya ne za ka ga akwai duk wanda suka don kai bayan zariya kararrakin nan kan sallan hatsi da waye da sauransu duk iya zala su suka shiga suka gaba suka gaba gaban ka dan su annan yan bid'a galibi su su da ba ba wai ba ba an da su ne ba inda dan ta su ne da ba za a yi wannan abubuwa ba don da azariyan ne faga akwai fayan shi'a ba akwai shi'a kuma asali ma shi wanda ya fara ya da shi amma bayan ma ya sarki a nan ne family house yake asali nan ne gidansu na family yake a nan ne yake ya fara fitar da wasu maganganun ya bu to duk wani wanda za ku je ku yi masa ku yi masa ku ce za a kashi za a kashi gaba sai ya zai kare abin da ke karewa sai wani abu da ya zo rigima ta furu'a shi wannan rigima ce ta aqida ta usul fa ta addini ya kawo rigima ce ta cewa Qur'an mu da namu Qur'ani shi da nashi Qur'ani amma duk yanzu biya kunya da cewa yanzu yanzu so a zuwa lafiya a shiga kyale shi a ku je ku yi wani ƙara kuma kan kawai ya ce shi zai sallar juma'a da hanci ra'ayin shi ne fa shi mutum ya shamur kawai ce shi ina ganin bai kamata a yi ba saboda saboda malik bai ce a ce za a yi ba shi wannan mutum ya ma ce zai addini malik ne bai ce ba saboda haka wannan ya kamata a kula kwarai da gaske maganar kunyanci ba ba inda aka ce haka dai inda aka yi da ilimi to za ka ga wannan maganar kunyanci duk wannan ba za a daina yin shi to mu ba kuma haka nan za ka ga yanzu an zo ana ta anan karo ba za ka ga wasu na nan da za an je an je lokacin da ake tarki ba da ba ta da wayar da sauransu yanzu an tashi an zo an ta fara magana cewa ai mu yanzu ba za a taba gamsar da mu ba saboda ba za a kawo hujja a abalikiyance ba da Allah shi ahli sunna kan suka taba cewa su makiya ne za su a gare Kano tunda dai kunya da wa'anda sa da mabiya ba ba balke da zasu yi ba zalla maliku wata da kuma su kira sauri wata da kuma su kira auza'i wata da kuma su kira lafi bin sa'ad haka suke yi mu da haka muke kace kamar kuma haka maka ba mu suke yi to dan me zaka zo kamar wannan ba hukunci da malikiya ta zalla ta kadai wanda ta ma kungiyanci ce wallahi bid'a ce wannan wannan inda ake addini mutum ya ce wai dole in za ka huta sai ka kawo ta amalikiyanci in ba haka ba dole in kai wasa wai sai dai mutum wani hukunci hukuncin ma da wanda yake akwai ihtimalin a kashe mutum wannan bid'a ce ita kanta a ilimance ba saboda addini abin da kake magana akwai wani addini malikiya ke malikiya ba addini bace malikiya makaranta ce turawa shi saka suke cewa suka mafi mu wayo suke cewa school of jurisprudence school suke kiran shi makaranta ce ilimi ne saboda haka yanzu in ba in ba dagiya ba dan mai dan yabi saboda a jikin a jikin yabi aka balla biyu ke kuma zai zo ce dole sai an sai an tabbatar da abin da yabi suka yarda da shi in ba haka ba na biyu ke wanda yayi haram da dauran boko ba wanda ya zama shirme kuma da haka to amma abin da zai baka mamaci kuma duk academics ne suke faɗa wannan magana kuma ba haka suke ba malikiya na ba wanda yake bin malikiya tun daga alfijir har har wato da lokacin da zai bace ba wanda yake wai daga lokacin da sa'a malikiya ba wallahi babu tun daga lokacin da ya sallah na azahar na masubahi har zuwa inda zai yi lokacin isha ba za ka samu wani ya ce wai shi malikiya ya tsaya a kai ba ba ya fita balle ma malikiya mun wani kusa ga kusa ba ma malikiya yanzu a Najeriya sosai dan ai malikiya yanzu sun da sun kare kamar yadda malai ce ba su faye da abin ba mu haka ba malikiya ma dai muke tsammani yanzu gaskiya kaman babu ba da ce idan ka sata ce qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illa Allah idan ka tafi wajen waɗannan mutane to ka musu da'awa ka kiraye su zuwa ga su shida ba masa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammad manzon Allah ne wannan malamai sun yi hujja da shi wajen wato wani abin da suke shahara a wani bakin malamai cewa at-tauhidu awwal tauhidi shi ne farko in aka zo za a yi da'awa to ba cewa za a yi wai yanzu mu zo a mu tsaya kan mu tattauna wasu abubuwan da suke hada mu rigima ba a'a ai abin da yake hada mu rigima fa fa abu shi tauhidi tukuna maza da kaga fa sai bai ce bai fada musu sukuki ba sai da ya fada mu fara fada musu cewa in ka je ka ga musu kai musu shahada tukuna wannan ba sai ka ce wannan shine at-tauhid awwal wannan shi ke nuna cewa in aka tafi za a yi da'awa to tafi da ake fara isar da wannan sakon tukunna sai ya sai ya tsaya tukunna an ga alamar lalle an fahimta to sai a fara gaya musu sulukuki in ba sai tauhidin ba to da rabuwa ma da sun bi sai da su ba sallah azumi zakka duk wanda za a yi aikin banza kuma wannan shine malamai suke cewa at-tauhidu awwal a da wannan ne kuma malamai da yawa malamu na sunna suke yi ma wato wasu kungiyoyi na addini suke musu gyara musamman kungiyar ikhwanul muslimun ta masar a su kusan ba sa damuwa da irin wannan lamarin tauhidi suna ganin tauhidi yana yawan raba kai da yan tabligu ai da ta za ku rika ganin shekarun baya wasu wasu masu kama da laraba ba wai galibi laraba ne wasu daga gabashin duniya suka fito suna zuwa masallaci masallaci in suka zo su ce kai ka zama abokin kai ka zama abokin su ka je za su gaice ka cin abinci kai ma ka gaice su za su maka wasu abubuwa na alheri mutane ne masu dadin masu laushin mu'amala yan tabligu da ga amma su abin da ya dame su su ba su taba zuwa su ga maka tauhidi ba saboda kasu ga maka tauhidi wai an yi da marami da yawa kaga za ku za ku sabani ko ku ne ku ku sada zamanta ku karamci ku kyauta ya kyauta yi tsakanin ku amma lamarin tauhidi ba za ta tauna ba to wannan shine matsalar matsalar su ɗan ikhwanul muslimun a su suka rika cewa lamarin tauhidi na da sassauta wanda wanda kaga ubangiji shi bai da an sassata game da lamarin addini ba lamarin tauhidi musamman Allah ta'ala yana ya dinga faɗa cewa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba mu aiko wani manzo ba gabanin ka face muna mishi wahayin cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni naka ni kadai zaka bauta ma wannan shi kadai shine a da'awan farko da duk kowane annabi yake yi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wa yajtanibu at-taghut wannan shi farkon da'awa da ake jin da'awa ta tauhidi ba da'awa ta wani abu ba saboda haka in an zo ana bukata a haɗa kai tsakanin musulmai sun sun suna rigima da juna to kar ya zama abin da zai iya haɗa su rigima shine ubangiji shi kansa ni na riga na ce ubangiji yana sama kai kuma ka ce yana ko ina yana ma shiga ya gabe da mutane ai ka ga yanzu abin da ya haɗa mu ubangiji ya haɗa mu tukuna farko tukuna yanzu ana rigima ne muna husuma ne kan ubangiji mu da muke bauta to wannan ba daidai bane ka zo ka ce mu zo mu hada kai saboda wai wai a daina wai ka kafuta juna a daina wai a daina idan ni ba san me kafuta junan ba kafuta juna shine a faɗa kaza a ce kafurci ne dan akwai bambanci tsakanin ka ce wai a ce wai wanda yake da aqida ta kaza na kafurci ne da kuma a ce shi wannan mutum ya kafurta akwai bambanci saboda shi wancan dole sai sharɗa sun cika yanzu in kalla wani mutum in ce shi kafiri ne wannan bana sai sharɗa sun cika banda hujja da zan zo in ce wani kafiri ne babu amma zan iya ɗaukar aikin ce to shi wannan aikin kafirci ne wanda ya ce wanda ya ce shi ɗin gurbin ubangiji yana garwaye da halittunsa kuma kowa komi Allah ne wannan kafirci ne wannan mai da'awar ta amma mutsalakin na ce wannan kafirci ne ba shi kenan kuma kowa ne na fito na gaya yana da wani wannan aqida kuma zan mushe mushe gurbin gurbin sai ta wata shirye sun cika saboda haka ya kamata a kula da irin wannan abubuwan ba wai kawai dan an ce kaza wato sai a ce wai ai ana kafirta mutane a da kafirta mutane a kafir cewa kafiri kafiri ne musulmi musulmi dole wannan a yi shi dole mu zama mu san me ya hada mu rigima in tauhidi ne hada mu rigima to dole sai an ja tauhidi da fa sannan sai a ja tafiya kada ni ni na zo na ce qur'anin nan shine wannan rasul usmani da nake nake bauta ma Allah da shi shi kuma bashi ya ce yana da wani qur'anin daban ni na zo na ce a manzo Allah ga yanayin wato waziransa da ya ce diya ya da su kai ka ce baka ji su ka fatin da ba musu zagi ka tsine musu ka ce kuma yanzu a halin wani a dole ai tauhidi ya zaɗa mu aƙida ce ta haɗa mu yanzu dole sai mun in gyara ma juna to haka kuma ringimu da ake yanzu a nuna ƙasa tsakanin sufaye da kuma wanda ba sufaye ba za a ga wasu ta yawo wai a ce za a haɗa kai za a yi waye wani lokaci haɗin baki ne ake zai sa a yi amma kowa ya riga ka cewa wannan rigima ba za ta ba ta bari ba galibi wannan haɗin haɗin baki ne yan siyasa sun sha yi ai amma mun mun sha ganin kuma tana barewa tsakanin su saboda yanzu rigiman ta zama wato rigima ce ta masalih ba da mabadi ba wato in ya zama tsakanin mu maslahoyin mu kawai muke dubawa ba ma ganin kuma mabadi din to na kaga ba za mu addini kara ba kenan kuma wani abu da zai baka mamaki yanzu ka ce lamarin addini mu haƙura lamarin cewa lamarin tauhidi mu haƙura sai an ce ubangiji ya yi alƙalanci amma ka ce mu zo mu haɗu a lamarin wai mu haɗe kai a Najeriya mi kaza mi kaza mi kaza mi kaza wato kai yanzu ka yadda mu yanzu maslahohin mu yanzu ya maslahan ubangiji shi yanzu lamarin rayuwar mu mu mu gyara tsakanin mu da juna amma lamarin ubangiji kuma mu dinga kintima masa shi shi din mu ta aika masa wani ya wani ya ce ma shi yana nan ma shi shi kansa shi ma mu Allah ne ko da fito daga baki ba amma ya ce shi ma ana masa wahayi ai dole sai mun gyara da wannan dole mu juna da siya a wataƙila abin da zai fi sauki a irin wannan shine ka ce a zo a zauna in aka zauna kowa ya rika zuwa yana bada hujja kuma duk wanda kowa ya alƙawari yana takobi ya ce insha Allah ta'ala wanda ya fi hujja shi ke da zan ajana ba to kaga aka galibi ma wataƙila ma ba za a yi wannan din ba kowa ma zai ce shi yana nan wato ba zai bada ƙidarsa ba saboda haka dai wannan malamai suka ce wannan gaba ta wannan na wannan hadisi ne yana nuna at-tauhid awwalan cewa tauhidi shine farko a bai kamata wato kan mu bata ba kan lokaci duk wani abin da yake bai shafa tauhidi ba to kan ba da shi aka fara ba idan da ma mun riga mun yi hadi a bangaren tauhidi sai mu kawo wasu abubuwan da suka hada abin rigima kuma wannan kuma shikenan a shine abin da malamai ke magana a wa anna muhammadar rasulullah cewa la ilaha illallah anan wannan yana gara mana da ikhlasi cewa ubangiji kadai za mu bauta ma wace duk wani abin da yake sunansa bauta to karka zai ka bauta ma wani ubangiji wannan mun dai koma wajen tauhidi bari mu sauri mu tsallake mun shafa da wannan magana Muhammadu Rasulullah kuma wannan gaban kuma tana magana ne akan cewa ba za ka yi dauko wani wata shari'a ba face sai ka gina ta akan shari'ar ma'aiki saboda haka malamai a ƙarƙashin waɗannan kalmomi guda biyu wanda Allah ta rajin ku zama su suka zama daya suka turo al-ikhlas wal mutaba al-ikhlas shine zama duk abin da za ka yi don Ubangiji kai, almutaba'a kuma duk abin da za ka yi kuma ka gina shi ne akan yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya. Duk abin da ya ci karo da waɗannan sharaɗai guda biyu Ubangiji ba zai karɓa ba, bai aikin ba zai zama aiki na gari ba. Malai mazala ya ce fa inhu mata'uka laka fa inhu mata'u laka bi zalika. Idan suka sallama maka haka, wato kaga sai sun sallama kenan, labarin tauhidi sun sallama. Fa akhbirhum duka ba su labari, cewa sai sun sallama sun wannan yana da sai sun gane. ba ka zuwa kawai ka ce musu la ilaha ko su faɗa a matsayin kawai sun saba zama da hausawa ko saba zama da musulmi suka faɗa ba su gane ba don cewa aka yi fa'in mu a ba'u laka bi zalika in sun sallama maka haka sun hankace sun maka da'a to shi sun sun gane kenan dan abba'a din wannan dole za ta zo ne bayan sun sani sun fahimta to wannan yake nuna cewa daga cikin sharaɗan kalmar shahada kuma sai mutum ya fahimta ba shi wa mutum uquba sai a lokacin da aka ga aka kai mishi wannan sako kuma sakon ya fahimta sosai Allah ta'ala ce fa'alam annahu la ilaha illa Allah sai fara cewa fa'alam wato ka sani babu ambata da gaskiya sai Allah ah sai yace in sun sallama maka to ka ba su labari cewa Allah farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla Allah ta'ala ya fallanta musu wato salloli guda biyar a kowane dare da rana wannan salloli guda biyar a malamai suka ce wato wannan dai sune a salawatul khamsa da aka da aka fallanta mana salawatul khams suka ce to kaga anan ba fada wuturi ba da aka wannan wasu wasu malamai sai huta da wannan kafa suka ce wuturi ba wasu akwai sabani tsakanin malamai al-ahnaf suna ganin wuturi dole ne saboda al-wutru haqqun wannan hadisi da to wannan malamai sun ba su amsa suka ce wannan ba ba zai zama dole ba dan shi maza Allah zai aika ne a fada mutane sakon addini sai kuma ya ce guda biyar din sun isa to abin da ya wuce wannan gaban na cewa wuturi wajibi ne ko wajibi ba saboda haka ba magana sa muke ba magana mafi inganci ba wajibi bane to amma hujja da wannan hadisi akwai rauni wataƙila ya zama maza Allah ya faɗi abin da yake shi ma wajen wajiban an fara an fara kawo prioritizing wasu abubuwa ne ai wajibin hawa hawa ne akwai wani wajibin ya wani wajibin sai aka fara faɗan wanda ake bukata a yanzu dan gaba kuma sauran za su aka ba faɗi juma'a ba juma'a ko ba wanda ke cewa juma'a sunna ce galibin malamai suna cewa juma'a wannan wajiba ce ga wanda yake mazauni ko ba namiji to kaga anan ba a faɗe shi ba dan haka hujja da wannan wajen cewa wuturi ba wajibi bane wannan ba ba lalle ta karbu a wajen malamai a saboda haka dai anan dai an dai faɗa musu cewa dole za su lazumci wato shari'o'in musulunci baki da idan aka ga mutum kalmar shahada to kuma daga cikin abin da kuma dole zai lashe takobi sai yayi to shine za a lazumta mishi sai ya lazumci lokacin musulunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wani lokaci yayin da je ya kai sakon musulunci zuwa gari to yakan je ya dan fake a wajen gari za su kira sallah ko za su kira sallah ba in suka ki su kira sallah to ya san sun kai alƙawari za za za kuma shiga saboda haka ko da abu ne mustahabbi amma shar'ina yin mi sha'air islam abin da ke ba wajibi ba ko kuma suna ce mu'akkada ko wajibi ne amma ba wai akan kowa da kowa ba wasu al'umma suka ce su sun yi sun gadi amma ba za su yi ba sai hanta a yaƙe su yanzu ka gani dan kai sallah ka kai kai kira ko ka kira sallah ba ai ba dole bane za ka iya sallah ka kai kadai haka dan baka kira sallah ba sannan kuma wanda yake ba masallaci ba ba kira sallah ba in suka sallarsa abin su da za ka ce wannan ba sun yi kuskure ba ita kiran sallah din sha'ira ce wani alama ne zama addini a wajen to amma da za a samu wasu yan gari su su yan garin mu yan garin da mu mun sa doka ba a kiran sallah a garin nan to in akwai shugaba na musulunci ya halta je ya ki su sai sun koma suna suna kiran wannan sallah din ko dai su kai shawara su karbi wannan dokokin musulunci ba gida ko kuma su ce ba su karba ba sai wani bangare su kuma kuma wato addinin musulunci ba zai karba ba al-islam ya'lu wa la yu'la alayhi addinin musulunci shi ke zama a sama ما زال يأتي فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة wato anan duka anan kaga wato duk wannan sakon wa ake ba mu'azu ake ba mu'azu ake ba jin zaka ce kila akwai tawaga tare da shi kuma daga baya ma ai an ma aika Abu Abu Musa al-Ashari Abdullahi bin Qais al-Ashari shi ma ya biyo bayan sa to amma kaga anan malamai suka yi hujja da wannan gabobi da cewa ka ga ya musu ka ga ya musu ai shi shugaba ake cewa ya ga ya musu suka ce wato kaga a nan dole a yi amfani da kamar wahid mutum da ya je ka muku labari ya ce Allah ya faɗa muka je muka bincike muka ga cewa wannan amintacce ne ya faɗa to ba magana ka ce wai wannan aizatu ne zai iya kuskure wannan ka kana ka kawo wasu wasi a cikin addini ke da in dai ka yarda cewa shi wannan mutumin mutumin kirki ne mutumin kirki ne kuma kuma malami ne ma wata kila ila su mu'adh bin jabal suka ga maka cewa manzo Allah ya ce mu ya ce in ce muku kaza to za ka ce a ni ba zan yadda ba sai wani ya kawo wani ya ƙara zuwa da hadisin irin wani irin na ma'azin sa da zan yadda ka san ni irin wannan ne wancan azumi da da ma'azumin gabanin wannan wasu suka rika kawo maganganu wajen cewa shi labari guda daya ai akwai akwai yiwuwar kuskure dan haka wannan yana fa'ida da zato ne to malamai sai huda da wannan da wannan hadisi da ya rasa wajen khabar wahid dole a karbe shi kuma ya aiki da shi kuma in aka samu qara'id yanzu misali wannan kadara mu ne yanzu ma'azu nan mazalla ya aiko shi yanzu ya halatta ni in rantsa ya ce wallahi tallahi mazalla ya faɗi wannan magana saboda me saboda kada ka taɓa azu karinan cewa wato abinda wayi wancewa zai iya kuskure ko zai iya kuskure ba shine girman sha'anin ma'azu da kuma yadda muka san cewa yana hada labarin manzon Allah da kuma yadda muka san cewa in zai kawo maka labari ɗari to insha Allah wata iya 99 ba da dubu tara ba kusan kusan wato daidai zai yi to saboda kawai dan ka samu wani wani wani negligible number shiga kawai wanda ana isa mun yuwa yuwan kuma a hankali dan al-ihtimalul aqli ne wannan wanda ba zai saka cewa wani abu da zato ne ba galibi su a malamai suna magana azan rajih shine wanda wanda wai zai iya kuskure kuma zai iya kuskure ba to amma kuma an samu karina wannan kuma zai zai zama dole a karbi dole a karbi wannan wannan addini da ya zo da shi saboda haka anan sai manzo Allah yake cewa Allah qad farada alaihim sadaqa Allah ta'ala ya fallanta musu wato sadaka wannan yana tabbatar da cewa wato kaga zakka farilla ce ita ma ita ma zakka farilla ce kamar yadda sallah take yake farilla kamar yadda azumi yake farilla kamar yadda hajji yake farilla rukuni da kace rukuni musulunci saboda haka wanda yace dungurgun ba za su zai daina bada zakka baki daya malamai ma sun yi tantama akan ma ko ce wanda ce bai da zakan ba baki da shari'a wani ma duk malamai sai da ya fita musulunci yace shi bai da shari'a ko wani akwai wata wata farali sunanta zakka ba to ne ya fita musulunci amma yace shi ba zai bayar ba baki da to wannan malamai sun yi tantama akan ma da sunan da imanin sa ko babu imanin sa magana mafi inganci wannan sai an duba an gani in ba yana yi ne saboda ya halatta wannan cewa shi shi halal ne a wurin sa kin ba da zakka halal ne kamar da yace a sharuwa ba laifi bane tsari sai ce shi ma ki ba da zakka ba laifi bane ya faɗi wannan magana ya zama aƙida ce a wajen sau na yafi musulunci in ko ba haka ba yaƙi yaƙi bayarwa ne duk da ya san zunubi yayi saboda tsabagen rowa to wannan kuma kaga wannan ba za ka ce mishi ya yi zunubi ba tunda ya san cewa wannan abin da ya yi zunubi yayi a in yi ina iyaka zai je game da ubangijinsa kuma in akwai in akwai wato wato shari'a musulunci ya ta aje a yaki saboda wannan lokacin sai na Abubakar kun ai ba wai kowa da kowa ne ya yarda ba wanda aka yage su wasu daga ciki cewa suka su ba su ba da zakka ba wannan shine kai abin da ya hada su da Abubakar shi yasa ma Umar da Khattab ya dai tantama yake cewa to ka je ka yake su bayan sun ce za su ci wani sallan nan za ka je ka yaƙe su alhali sun shaida ba bata da gaskiya sai Allah na Muhammadu manzon Allah ne cewa suka yi dai su kai manzon Allah aka ce a karba kai kuma ba manzon Allah bane ba za su baka ba shi ba hasan zo da ita sai Abubakar ki cewa wallahi sai na yaƙa wanda ya raba tsakanin sallar zakka sauran sahabbai kuma duk suka bi shi aka haka wanda ke nuna cewa wanda ya ce ba zai zo da wani abu na wajibi ba to dole za a iya kwata da ƙarfi da yaji a nan kaga sai aka kira shi da sadaka amma mun faɗi mun bashi tsakanin sadaka da da kyauta da da da da zakka amma dai ana iya faɗin sadaka din ana nufin zakka baki da wannan duka a share shari'a akwai wannan a mazalla yake cewa tu'khadhu min aghniyaihim ana karba daga magabatan daga mawadatan su fataradu ala fuqara'ihim sai a mayar da su zuwa ga wato talakawa cikin su kaga anan ai ba wai fakire kai ake ba zakka ba kamar da aka sani zamu zo mu bayani ajuwa ne ba takwas to wannan shi ma zai ƙara taimakon ra'ayin da suke cewa dan an faɗi sallah guda biyar ba ana nuna ragowar salloli kuma babu babu wajibi baki ɗaya ba kaga anan an faɗi wasu wasu saboda su ba bukata su suka fi shiga cikin babun zakka da ba su suka fi shiga cikin babun zakka kuma malamai a wannan gaba ma suka ce kaga ba wani tebo ne haka shi shi wato mai bai ba da zakka yayi ba talakawa ba tebo din da kawai shine dai an samu alheri ta hanyar sa kuma insha Allah ya kace niyya zai samu ladan sa amma ba wai wani abu ne wanda zai zo yana musu na kafafa ba a da ma dai hakkin su ne a ciki alamar abubuwansa dole ne wannan sai an fitar da shi in aka yi fitar da shi kuma wannan galibi asali mu a shari'a kusan wato hukumomi kyauta ake suke sawa a kai musu a kawo musu sai su fitar akwai musulman da sauransu kowa a zo a rubuta mishi sunansa da waye kai fakirin kai giran nawa ne a fakirancin naka aka gire da a gani ina jin mu in Najeriya inda ana wani grade din yanzu kowa ba sai ya ci zakar dikila sai ya tsiraru to kowa zo a gani kuma shi kenan ka zo ka ringa ba da ka ringa san dukiyar zakka kai ba ah to amma yanzu kaga duk ba haka ake ba saboda yanzu ba babu wani babu wata gwamnati wacce take cewa ita daga cikin wato alƙawarin mai wata biyayya shi za ta kiyaye addini babu wannan galibi mu tsakanin da gwamnati yanzu alƙawarin za su kiyaye rayuwa ne shi kuma za su bar mu ne mu yancin mu na addinai haka suke cewa to kaga wannan a irin wannan yanayi kaga ba za ka zo ka wada mutum ka ce wai sai ya zo ya kama hukuma ba inda hukuma din babu wani rakaba sosai wanda kila ka je ka ba wata hukuma mata ci ya maka to da ka dole ne ku kyautarwa dan haka dai sai dai za ka fitar to a ji wannan Allah sai dai wani abu da zai ba ka mamaki duk da kawai bangamu na malamai akan wannan shine saboda Allah menene amfanin zakka ka zo ka fitar da zakka gara ba zuwa guda amma ka rin ka sa mutane su rika layi ko ka rika aika musu dubu uku uku biyu biyu da ba su ba zai isa ba zai ishe su rabin kwanan masara ba ko wataƙila rabin kwanan shinkafa ko kuma ka ga an zo an rubuta kai tsammanin wani abu ne kawai sai ka zo ka duba ga bai wuce ɗan biyar ga bakwai goma kuma ko yanzu a Najeriya wai nawa ne samun zakka ne mata biyu eh miliyan nawa ne fa miliyan sha hudu idan Allah miliyan sha hudu yanzu duka je ka kayanta na shi ka je ka kai wa mutane wanda in ka ba su yau gobe sai su ji yunwa ba wa ka zaɓi wasu mutane ba wanda za mu zo ta ilimin ta tauna waɗannan wannan matsala amma dai yana daga cikin malamai suna cewa kai fa so ake fa in ka bayar shi ma fa ga zama wato za a jima ana yi kuma wakila ma ya zama sanadiyar shi ma ya ba da zakar nan gaba to amma duka duk ka kasance zakka haka ka je ka ce to malam wani kai ma gana ka malam wani ga gana ka malam wani gana ka kaga abin ya zama wani iri kuma ya kamata a gwada kulawa masu hannu da shuni su rika kulawa ai kana son ubangiji ya karba kaga aka ce to tahiruhum wa tuzakkihim biha an faɗi tahliya da tahliya za ka samu tsarkin tsarki tsiraka daga zunubi sannan kuma za ka samu kuma kai kanka Allah ya sa maka albarka abubuwanka Allah ya sa maka albarka a kai kanan kanka da dukiyanka da yaranka da komi naka to ina maganar ka kasance na ai gwara ka dan bashi ma ya dan dama haka da dan gauri da dan kauri sannan kuma a nan wannan gaba malami suka ce farin manzo Allah fa turaddu ala fuqaraihim aji a mai sheda wannan zakkan zuwa ga talakawansu suka ce al'asul asali a babin zakka shine idan aka zo a garin naka anguwan naka to anan ake sa aka fita zakkan kuma wannan akwai hikima saboda idan ya zama kai kai kana dan Kano kana kana kai zakkan Lagos to kaga saboda Allah wannan mu ba za mu maka shaida ba kai mu kana bukatar kai ba da masu maka shaida in an je lahira cewa kana fitarwa ko za ka fitarwa sai su ce ya ubangiji muna shaida mu ma mun ci amma ka je ka kai wani wani abin nan sannan kuma ga wani wani wani rariya da turawa ke mutane yanzu a saboda dai wai kai ma su buɗa maka saboda kusan yanzu turawa sun kakkama ko ina yanzu cin hacin da ake ba su ko dai kai tsaye ba ko ba ta kai tsaye ba za su zo da wani kungiyoyi na NGO su waye sai duk sai masu kuɗin sun taimaka musu manya kai ta yin wani charity foundation su sauransu duk kai ta yi kuma duk daga baya wajen su yake komawa su suke sarrafa abubuwan kai kana ganin duk shekara ga abin da kake fitowa kuɗi tsubu wannan ba muna muna maganar fa ba ma bangaren zakka ba dama zakka ma me ya kai wannan wajen ai ka kai ka san me kaje kai kuma muna maganar ma wai dan abubuwa da kake yi da alheri irin charity wannan abubuwa haka to kawai mutum sai je ya dinga rikawa na NGO in ka dan baya saboda ka kubuta daga sharri su saboda kai ma kana da wasu yanci na kayya a wasu wurare za su danne maka wannan babu laifi to amma kuma dole ka san kai ma ma al'umma kai kai me kake basu wannan abu yana dan zuwa musu ne ko daga bayan ma yana yana kowa ma al'umma kai da bala'o'i wanda galibi ga wanda ya karanta wato al-istishrak wani mustashriqun wannan wani bangare ne mai zaman kansa a jami'o'i ake karanta shi littafai ne aka wallafa su sosai wanda abin da muke yi da yanda yan orientalist suka zo mana kasan nan da suka zo mana garin ruwan musulmai da yadda yanzu bayan sun tafi kuma suka sa mana wasu kawan zuka suke suke tsotse mu baki daya da yadda ce kaza da yadda ce kaza to duk wannan in ka je kaza ka masana sun yi bayani to kuma wannan kuɗaɗen da kake bayar duk kuma zai zai taimaka wajen jawo ma al'umma ka da bala'o'i to kaga wani abu ne wanda ya kamata zakka akalla ya zama kana barin da kana shiga cikin al'umma da kake rayuwa da su wanda wannan shi kanshi zai ƙara haifar maka da wato security zai ƙara haifar maka dan da da irin wannan abubuwan galibi mutane malamai na cewa ma ba za ka ba za ka buƙaci sai ka sa wani wani dan gaji a gidanka ba a to yanzu misali yan anguwan ka raba ka raba musu da ka raba su da kuɗi ai ka za ka fito waje waje ne ka kwanta in wani dan banzidi ya zo ko wani waye za su yi su bari a tafi da kai saboda ba su da kirki a sai inda karmu sai kare kuma to amma ka bari yanzu kai ba ba su kake ba sun ga yaranka suna fantamawa kana shiga kana abubuwa kuma ana ci ana sha ana gani shi a kuma kwarara yaranka kuma suna zuwa kasan waje suna karatu kai ba ba ba su koyi ba ko irin ka je ka yaran yaranka Turkish school din nan takin shi kullun dan wani lokaci sai ka gani kusan abinda ya abinda wani dan talaka yayi tun daga primary har har jami'a to abinda zai shi zaka kashe yara a shekara hudu kenan to ina priority su kansu wani abu da zai baka mamaki ga duba ka dai shi dan kusa na ba wani mai malami bane ba da zaka faɗa amma kaga yanda yake faɗan cewa shi an rashin hankali ne a Kano jama'a ba su iya kashe dubu ɗari ba wai na fa mushi wani campaign ne ba amma dai wannan gaba dai ta magana tashi magana ce mai kyau kaga which means yanzu yana da sense of morality a aikin a cikin nasa yace Kano da ba sa iya kashe ko dubu ɗari ne yace sai in je kawai haka nan in je kai yara na ina kashe tsugu irin wannan kuɗin miliyoyin kuɗi wani haka yana da gaskiya kuma saboda zaman lafiya da ma can ana yin zaman lafiya dole da mutane da mutane kake rayuwa a cikin su in an tashi auratayya an Kano zai dawo in an tashi za a binne shi Kano zai dawo galibi al'amari in wani mai da lafiya ko yana bukatar wasu addu'o'i da Kano zai fara sadaka shi ka kana bukatar su yan waka yanzu jini so wannan ya kamata kwarai daga cikin masu kudi su rika ganewa yanzu su zaka su rinka dan su sa mutane suna dan tabawa lokaci yayi ko to bari mu dan karasa a rika sa su ma jama'a suna dan tabawa kar a rinka zuwa wato ana ta ana ta rabawa ma wasu yan garuruwa su musali ba wasu na cewa saboda in aka raba mutane su san suna da kudi to inda kudin na halal ne kai me na ruwan kai inda ka ba su ai shikenan jama'a galibi talakawa inda ba wai wanda suke da hasada ƙari ba za ka galibi ɗan abin da suke nema ta abin da su yi inda ka ba su shike nan kawai ka sallame su malace sama zalla ta fa'ida huwa qa'u laka bi zalika fa iyyaka wa kara'im amwali idan suka yi maka da'a suka sakankance maka to la hale ka kaje kana taba musu dukiyoyin su wanda suke suna da girma a wajen su wa taqi da'watal mazlum ka ji ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta فإنه ليس بينها وبين الله حجاب babu shamaki tsakaninta da Allah wannan ke nuna cewa wajibi wajibi shugaba kuma ji tsoron Allah a mu ba muna mu ba ƴan gurguzu ne ba addinin musulunci kamar da kuma mu ba ƴan jari hujja bane jari hujja shine zaka ga su daga cikin yaran su ma zaka ga ana cewa irin ruthless business tycoon to kaga an ce ruthlessness kaga sai inda Allah yayi wato babu wata babu wani rahama tsakanin ku da shi zai dinga an taya muku wani sukari wani waye wani suminti ku ya kuka jiyo wani magana wani wani takin zamani da wani zai je da kuma wato wani alkama da wani abinci da shinkafa duk zai je ya sa a rumbunsa ya kulle ai waya ai ta waya ce ya ta sako a ba ta sako ba a ta yi sama to bari ta ƙara sama bari ta ƙara sama to duk wannan aka ga jari kujanci ne in addinin musulunci ake yi imamu nawawi yana cewa ijma'in malamai wannan irin waɗannan mutane za su samu wasu abubuwa sa a rumbunsa su kulle mu jama'a na bukata da ƙarfi da za a balle shi a je a fito da shi a sayar wa mutane a kuma wato farashi na misali a farashi na misali watakila kuma in abin an ga akwai keta ma a ciki ko a musu hukuma wanda ana irin wannan abin kaga ba za a abin nan ba sannan kuma mu addinin musulunci ba addini na gurguzu ba za a ce ai komai na gwamnati ne kaga dai anan dai manzo Allah ce ce a aka dauki hakin da aka ce haki na addini amma daga na kuma wattaqi da'watul mazlum ka ji tsoron addu'a na wanda aka zalunta kar ka ji ka ce wai kayan shi ba kayan shi bane dama gurguzu kasan mutanen rasha galibi sun tsako wani ne daga wajen farisawa aƙida ta mazdakiya ta mazdak su a wajen su ma hatta mata ma duk wani ishtiraki ake yi duk tarayya ake yi ba da mata ma ba su ba ba za ka ce taka na abin abin ka ne kai ɗaya ba yanzu za ka ga daga baya yanzu duk amurka suka musu wayo ai akalla dai yan kapitalism na aisan dan hankali ba akan ma yan gurguzu gurguzu ba su da hankali ina ba ma matasa ba na ba na gangan kun kuna da kututar rasha ku ku san me me rasha ba na ɗaya tsammani rasha ai ai ai ba za a zaune ba in aka shirya za a rayuwa da su ba abin da kira ake iya yi duk har addini da waye duk yanzu yan China yanda yan China suke wulakanci ana azubar ba zana ai Amurka ba sa yi saboda su sun faɗi wannan wannan kufin suka faɗa to ya yanka ya wato ya zama musu wato kaho me ake cewa ya zama musu karfan kafa wannan kufin suke faɗa da kuma mai kapitalin da duk wannan kunshin nasu wanda ya ba su dama kuma za a addini a kasan gaskiyar su saboda ba zai yi a ce kun bar kisa yansa ba mu ba kuma ba za ku ban mu alherin ba kaga dole sai amma kan su yan magana dan gurguru su warwar su a kuna iya zuwa ma kuna za ku tarawih a zo a zo a karkashe kuma a zo a zo inda za ku sallar da yayyanka muku aladu a wajen yan gurguzu kenan ai ba su da kiki ko mu tsaya zarata saboda haka kuma daina barbarin wai hukun gaji da Amurka kun gaji da wai a ku dai roki ubangiji ya kawo duka sharri ne amma da gurguzu kan ba za ka hada shi ma da da kwamnatanci ba kwamnatanci wannan abun ma akwai rashin hankali a cikin sa san gaske to wannan dai kusan shine abin da suke da alaka da fa'idojin wannan hadisi mun yi magana akan cewa khabar wahid wannan ana karban shi a shari'a duk wanda ya ce ba zai karbi khabar wahid ba to wannan ya zo da wata sabuwar bid'a ce a cikin addini ko ya ce sai dole sai an wannan sannan kuma daga cikin fa'idojin wannan hadisi shine a samu at-tadarruj fi da'awa a samu bi a hankali bi a hankali wajen da'awa kana da bi da zuci ka dinga wato ci da zuci kun ga annabi zalla sai ya ce ka fara yin da'awar tauhidi in sun karba maka to ka kawo ka ga abin sallah in sun karba in sun gaya maka to in sun karba kuma sai ka kawo musu kuma maganar zakka amma in ka ba su abin lokaci daya far kawai sai mutum ce je ce ba zai iya ba amma in ka yi tadarruji wurin da'awa a fara yi a hankali a hankali kar ka zo ka je ka samu wasu wasu gari kawai ka ce wai za a fara rigima da sallar takalmi ko za a fara rigima da zaman hutun da jinsu lissiraha da ake yi adin za ka rike da su musamman in ka an ji an yi sa'a ma wani ne dan maliki a zalla ya je fara zuwa da kai kai da awa wajen to ba shi ku ci da malikiyan haka a ci da malikiyan su ban ci addini tukunna in an zo a hankali ba ana katu ba ana nan wata za a ga mu ma da haka muke a yi da a can mu ma da can haka muke a yi da can a dinke muke a waje daya daga baya karatu ya sa abubuwa sun ƙara buɗewa sannan kuma wato a cikin wani hadisi gashi nan kun ga mun ga akwai wato gargadi da manzo Allah ya akan zalunci sannan kuma manzo kuma ya magana akan wato fa'idan a tafi aje a yada addini ko ila sannan kuma a rika aika mutane ana kai samame zuwa garuruwa kwaye da gaske ana kai addini a wajeje daban-daban sannan kuma a wato daga cikin fa'idojin akwai mutum zai aika wato sakon da'awa ya aika wanda yake ya dace mai ilimi irin su ma'azin jabal kaga manzo Allah ya rika aike ko da ku sa da kanin shekaru wannan babu babu laifi sannan kuma abu na ƙarshe akwai magana cewa ya kamata mai da'awa ya je ya san halin waɗanda zai je ya kira su kada je ya faɗa musu bai san yanayin su ba ba kada je ya faɗa musu bai san yanayin su ba sai ya zama a da'awan ba ta yi amfani ba abinda muka tarbi Allah ya ba mu dada abinda muka kusa na Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala na'am na'am wajiba na'am eh
za mu zo sake tattauna wannan watakila a gaba maganar wani kwanci na wanda ake ai wannan ne na dan na dan lasa ne aka ji amma abin da yake asali ne a babun zakka shine ka ba mutum abin da zai wadata mu yanzu ka ga shi mun sha hudu ka ce zaka ba mutum daya ai kaga watakila ma mu mu matalakawa mu ce dan bi za a yi haka jau miliyan sha hudu ya yawa eh to amma akalla misali ka ce miliyan sha hudu miliyan sha hudu nawa ke ne zama eh nisabi eh abuwan nisabi na zai zama nisabin zai zama wani ba 40 2.5% nawa zai zama to misali mu ce to 700 ai da yawa to 700 insha Allah ka samu mutane ɗan bakwai ka ba eh eh 350 shine nisabin to nisabi 350 ina da shi a dan ba mutum bi haka kaga da su dan sani ai zai zai iya biya kuɗin sun yaran shi in ya biya su kuɗin sun yaran shi sai wata wurin nawa yana tara kuɗi kuma ya sami ya sami eh misali kenan eh ai yanzu yanzu ba sashen bane ai ba sashen bane ko eh zai je biya na tam ne saboda haka irin wannan a dai abin da jama'a su amfana amma yanda zaka ga ana raba wannan musamman kuɗi mu yanzu baya da daraja a daga ba su yan biyar biyar din nan haba ai kaga wannan ai kaga in ya ce mai gobe sai gobe sai ya nema ba ba abin da ka rike mishi ba ta baka sa mishi wani wani sauki ba yanda bai fita yau din ba to gobe ta zai kila ba sai kila ba da ya fita ji yau din da ka hana shi fita kila ba da ya samu dubu goma ka kama shi biyar kuma ka hana shi fita to kaga abun ba kyau ai a kwarai da gaske ya kamata masu kuɗi su zama ana ana kamantawa ba kakka damu da wani abun da wai jama'a su maka shi ko wani wani hasada kakka damu da wannan ka ba su gidan Allah Allah zai kiyaye ka wasu ba su kiyaye ka in su ba su kare maka mutuncin ka ba Allah zai kiyaye ka daga mutuncin su daga bakunan su insha Allah ta'ala na'am wannan hadisi da yi baki din da kusan kullum sai an karanta mata wannan
eto wannan asuba ma dai a ce dai ya sani na wannan hadisi ne da ake cewa na wannan bawan Allah wanda yake yawan cika shi cika shi musu sallah da kulhu wallahu suka ce to ko dai ka kanta wata sura ko kuma dai mu dai kada biyu yaje da tunuku zaɓo ni in dai ni ka sai nayi haka to da yake dai san ga cewa shi mutumin makaranci ne a cikin suka kyale shi aka ja wajen manzo da aka gaya mishi sai aka ce to a tambaye shi me yasa yake kanta aka ce saboda sifatar rahman ce sifa ce ta ubangiji ni kuma wato wannan kamar tana tana mishi ubangiji sosai Allah ta lai wazala yake cewa to san ka da kake yi da sauransu wannan ya mushi bushara ya ce a shiga da kai aljanna ko kamar da Allah ya faɗa to kaga wannan wasu da yawa daga cikin maka malamai ko kuma utazai zan faɗa dai malimaman mu zace da aka gani wani lokaci suna ɗaukar mazin wannan sunna sunna ta dai yayin da ka ka kai wata sura kawai ka cika shi da kulwal lahu wasu suna da wannan fahimta da wasu da cikin malamai suna cewa wannan fahimtar kuskure ce saboda shi maza Allah kaga na farko bai koyi da wannan mutum ba ko mazala bai ce sauran sahabbai su koyi da shi kuma baka sake jin wani sahabi yayi koyi da shi ba ita irin wannan waqi'atu aini yadda mu ba wasu rubutun malamai sace babu wata babu wata waqi'atu aini to amma abinda malamai ke cewa shine kai aiki da hadisin irin yanda ya zo maka kai wata kila qul wallahu ba ita ce take sanya ka sami karin kusanci da ubangiji ba ka samu ƙara samu kushuyi a sallar taka ba kila kai wadduhe ne kila wancan walali da ya dashe ne kila shi wannan wata sura ce kake karantawa wacce take ƙara tana mata ubangiji ina ma shi mai kuɗi ne yana karanta ayoyin zakari ina ayoyin zakari ke karantawa ita take ƙara razana mushi ita ce kawari a tanzil a wajensa bulaliya ce take masa so kaga a irin wannan kai ma sai ka karanta abin da zai fi maka in dole sai kayi wannan karancewan kanta kullu wallahu da ba wani halal ne a babunsa shi dai kawai ya zama ya nace mata ne amma shi za a bi shi aka kawo sai malamai sun gyara ka haka wani wasan cewa ana iya yi gaskiya ni ma na fi karkata zuwa ga cewa wannan ba sunna ce wai da zarar ka gama sai ka karɓi wallahu ba wannan ba takaririya ce ta babun ai ta kullu wallahu ba takaririya ce ta babun cewa abinda kai ma yake yi maka irin wannan mutumin da yaje yake yake kanta abinda ke ƙara samun shi kushu'i da ikhlasi a sallarsa kai maka karanta in kullu wallahu ce shikenan in kuma ba ƙulhun lahu bace shikenan Amfa- a- dalilin haka kuma da zai sa ƙara fahimta haka shi zaka sabai ba su goyi bayan shi ba ba su koma su ma aiki su kenan ƙulhun lahu ba kuma za ka ko sabai ko an samu garaɓasa aka zo za su zo suna suna barin garaɓasa kawai ga garaɓasa ana gani ba da ma cewa za a karanta za a karanta wata sura guda ɗaya a- a- a sallah ɗaya to wannan malamai da yawa ma sun dinda shi daga cikin bid'a kamar in ban manta ba ran ja duba littafin ihya usul madal bid'a na shehu Usman bin Fodi yana cewa eh, eh, eh, yana cewa ka tsaya ka nace kan wata sura guda ɗaya ka haramta ma kanka sauran falalolin sauran surorin shi kanshi wannan khilaful aula ne kuma wannan bid'a ce makruhiya in ka je ka duba ihya usul za ka ga shehu Usman bin Fodi yayi wannan magana maka bace wannan wato in sura ita kaɗai ka iya wannan daban amma dukan ita kaɗai kawai kai ka nace mata kamar da zaga wasu yayin da aka zo sallan akwai limamin mu da muka taɓa yi shi diyan da aka bar juma'a zaka ta zaka kanta ko kafi kuma alhali kafin nan ba cewa aka kanta ka a a sallah ba cewa kai dukan karanta kai ka karanta kai a karan kan kai kuma a wanda kuma muhamma ba to makaranta kusan yara mahaddata gurayi sun ma rike ayar da yake tsayawa da yaro da kuma shikenan bai bai karisa ba to kaga yanzu wannan yayi abu yayi abin da ake taqiri ma haqqul itlaq ya yi dabaibaci abin da haƙƙinsa shi ne saka ka karanta nan ka karanta nan ka karanta nan ka karanta nan haka ake bukata a- a- a karatu ba ka nace ma wata aya ba in ya abin da ka iya kenan ko kuma su wannan sauran sun fi sanya ka sami kushu ya tsallaka wannan babu laifi wannan babu laifi insha Allah ta'ala saboda haka ni- a, maganar mutum ya nace kan sura ɗaya gaskiya wannan ba- bai dace da sunna ba ya kamata a rika ya shiga cikin surori wannan yafi sai dai mutum kuma ba ma da shi bane wannan wata magana ce daban masha Allah Ah, alaikum salam na'am نعم نعم ايه to to to wato an fi son a raba saboda kashin hima a ai yanzu ai ai yanzu zumunci yake sai zumunci zumunta zumunta yake sai yake magana to amma kuma ya fi alheri akan kancanawa ai ni na ga ya fi alheri kan kancanawa dan shi zakka makasudin da shine su masu amfana ba wai su yi korafi ba ai duk yanda kake so dai yanzu ai dole dai akwai wanda ka sani da zai saura a ka bashi ba ina ganin a hakura kawai a ba a ba wanda suka samu ragowar kuma ku- ku a faɗa musu cewa to a wani lokaci insha Allah wa- wata shekarar wata shekarar ta zo a ga shekaru nan da yawa a lin tsaye kuma a yi lin tsaye kuma mutane a lin tsaye gaskiya wannan lin tsaye yanzu to yanzu yanzu ko a nan wannan gida mai albarka yanzu lin tsaye kuka yi yadda aka samu bako shi kenan shi yanzu bai shiga lin ba sai ya shiga ya shiga ya fita a ba daɗi gaskiya a list ɗaya wannan buka a ce za a yi list ɗaya ai su ma ka- to kaga da ba a bayarwa da kyau kenan ina da bayarwa da kyau shi ma kaga eh, wata shekara in ya- sai ce to kaga gaskiya wacce kara an bani kuma dai ina ga da dan hali wacce ake da bukata kaga sai a je eh inda inda akwai akwai tsari za a yi haka din. sai ga an yi gaskiya ni ba na ba da shawara mu a ci- a kantar zakka a tsaya dai a ba mutane abin da su amfana idan bai yi ba a ce to ku ku yi haƙuri yanzu misali eh, yadda muke kai mutane ƴan uwan aikin haji kowa da kowa muke iya kaiwa ai zaɓa kake yi to kun ga dai wannan shekara iya abin da zai iya yi kenan to ai shi ma ita ma wannan shekara shekara ce sai a ce wannan shekara abin da za a iya kenan Allah ku yi haƙuri a ga musu magana mai daɗi in suka dawo shi ko sun dawo shi ne da- a karan kansu kuma ai bai dace su dawo shi ka akan abin da ba za ka iya ba ina ganin wannan eh, kamar su yi da ganga kuma assalamu alaikum warahmatullahi